أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha biyu ga watan zulhijja hijira na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami adillatil ahkam muna cikin babu shuruɗi salah babin da yake magana akan sharuɗan sallah wa an abi marsadil ghanawi رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم آه وان أبي مرسل الغنوي آه أنسى وانا حديثي دقى أبي مرسل الغنوي الله قال مسيدا قال ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله سيادة من الله سبتا قريش ينا la tusallu ilal quburi kar ku yi salloli a kaburbura wala tajlisu alaiha sannan kar ku zauna a kansu rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعله اذى او قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو, أبو داود وصحاه ابن كزيمة نعم وانا حديث نمو كانت أنا أبي مرسد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي منا كرم ميدا قبر برا وجنين صلى قبري إن aka ce kabari ne to ba a yin sallah a wannan waje din inda ake yin makabarta kamar yadda muka karanta sai dai idan mutum ne ya rasu a makabarta to za a iya sallatansa amma salloli idan suka kama to ba za a yi makabarta ba sai dai a fito wajen makabarta a yi sannan ba za a zauna a kan kabari ba kar a yi wani yanayi ya sa mutum je ya hau kan kabari ya zauna ba a zama a kai ba a yin waɗannan abubuwa duka a daga abi sayyidin Allah ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum almasjid idan ɗayan ku ya zo masallaci fal yanzur to ya duba fa'in ra'afi na alihi azan idan ya gani a jikin takalminsa akwai datti au ƙazaran ko kuma wata dauɗa falyam sa hutu ya goge shi wali yusalli fihi ma ya salla a cikin su rawahu abu dauda abu dauda ne ya roto wannan hadisi wa sahu ibnu kuzaimata ibnu kuzaima ya inganta shi wa na bi hurairah radiyallahu an daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mai Allah tabbata gare shi ya ce iza wati'a ahadukumul adha bikuffaihi fatuhuruhuma turab akhrajahu abu dauda wa sahahu ibn hibban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza wati'a ahadukumul adha idan ɗayan ku ya taba dauda ko datti bikuffaihi da kuffinsa guda biyu fatuhuruhuma turab abin da zai tsarkake su shine ƙasa a karajahu abu dauda abu dauda ne fidda wannan hadisi wa sahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta shi a waɗannan hadisai da makaranta ɗaya na abi sa'idin ɗaya kuma na abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo masallaci to ya duba idan ya ga a jikin takalminsa akwai datti ko akwai ƙazanta ko akwai dauɗa to ya goge takalmin nasa bayan ya goge sannan ya yi sallah a cikinsa bayan ya goge sai ya salla a cikinsa to idan kuma a hadisi na gaba kuma aka ce idan mutum ya da kuffinsa kai da kuffinsa ya taka wani abu na dauda ko na datti to ya sanya su a cikin ƙasa in ya sanya a cikin ƙasa shine ya yi ya tsarkake idan ya goge shi akan ƙasa shine ya tsarkake shi a waɗannan hadisai guda biyu hadisi na farko dai ana gwada mana cewa ana iya yin sallah da takalmi kenan kuma wata rana a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi sallah sai ya cire takalminsa sai ya yi sallah su ma sabbansa gaba ɗaya kowa sai ya cire takalminsa suka yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kuka cire takalmanku suka ce ya rasulullahi ai mun ga kai ma da ka zo yin sallah ka cire takalminka shi yasa mu ma muka cire sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ni mala'ika jibrilu ne ya zo ya ga min cewar akwai datti a ƙasan takalmin nawa saboda haka shi za su yi na cire to daga nan kuma sai ya gaya musu wannan hadisin cewa idan ɗayan ku ya zo masallaci to ya duba idan ya ga a ƙasan takalminsa akwai datti ko ƙazanta to ya goge shi a ƙasa idan ya goge shi a ƙasa shikenan wal yusalli fihi ma kuma ya salla a ciki a cikin takalmin nasa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaful yahud ku saba wa yahudawa ku yi yaya ku yi sallah a cikin kuffinku da kuma takalmanku su ba sa sallah da kuffi ba sa kuma yin sallah da takalminsu sannan a saboda haka nan ba laifi ba ne idan mutum ya yi sallah da takalminsa ba laifi ba ne matukar ya tabbatar cewar babu datti a jikin wannan takalmin nasa amma malamanmu na zamanin yanzu sun yi tafi akan cewa lalle mutum ba zai shigo masallacin da aka masa shimfiɗa aka gyara shi aka tsaftace shi aka yi komai da takalmi ya ce ai gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmi da takalmi ba kawai ya shigo ya ce zai yi sallah takalmi a'a saboda ga yadda abun yake kuma ga yadda tsarin yake to saboda haka addini yana lura da irin wannan abu yana lura da al'ada akwai akwai al'urfu a cikin musulunci al'adan da mutane suke kai in mata saba musulunci musulunci bai zo ce lalle ba yanzu kaga ai a musulunce al'adance balarabe da yassa balagiggiya in bai rungume ta ba ma baya son ta ya rungume ta sumbance ta shine zaman lafiya da ita in ba haka bai nuna mata kauna ba yassa ce amma kai ba kai da ba larabe ba ko zai yiwu kaka ba zai yiwu ba to saboda haka wancan zamanin ko wancan lokacin su yanayin al'adar su ne haka amma mu yanzu ba zai yiwu wannan ba yawwa sannan kuma cikin masallaci ma gaba irin namu bane yanzu masallaci in kaga yafi gidaje yadda ake kawata shi ake ake wannan dinsa to saboda haka ba za ka shigo masallaci da takalmi ba an kawata shi an gyara shi an yi komai ba za ka shigo da shi masallaci ka ce za ka wannan ba ka kama hujja da wannan hadisin ka ce ai gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka duba in akwai da tito in babu kuma shikenan sannan shi irin takalmi ko irin kuffi idan ka taka shi in ka taka to idan ka zo ka sa ƙasa ka goge ka goge shikenan ya tsarkaka ba sai ka nemi ruwa ka zuba ba in ka goge da ƙasa shikenan ya tsarkaka kenan وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من من كلام الناس إنما هو تسبيح وتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعن معاوية بن الحكم daga sai na ma'awiya dan haka radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsaya da mai Allah sabbata a gare shi ya ce inna hadhihi salata lalle wannan sallah la yaslihu fiha shay'un min min kalamin nasi ba wani abu na daga maganan mutane wanda zai gyara ta inna ma huwa tasbihun lalle ita abin da yake cikin ta tasbihi ne wa takbirun da kabbara wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi a wannan hadisin an samu shi daga sayyidina ma'awiya Allah ya kara masa yadda hadisin yana da tsawo amma an yanko iya inda ake so a faɗa mana ne a nan wajen abin da ya faru sayyidina ma'awiya wata rana ya zo ya samu ana sallah sai wani ya hashtawa da mutumin ne ya hashtawa sai sai na mawa ya ce yarhamukallah yarhamukallah Allah maka rahama ya masa magana da ya masa magana sai sabon suka juyo suna ta kallonsa sai ce kai ya kuke ta kallona ne don na masa magana to me ne kuma ana cikin sallah a lokacin mene dan na mana magana za ku kalle ni ai ba wani abu bane to ba wanda dai masa magana shi sai na ma'auya yana ta maganganunsa da yayi ya gama yace saboda halin kirki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa kai ba a magana in ana sallah ba bai kula shi ba sai da aka idar sai yace to inna hadhihi salah kaga bai ce kai ma'awiya da kai nake ba kawai sai ya faɗi magana ya ce wannan sallan la yaslu fiya shay'un min kalamin nasi ba wani abun da zai gyara ta nan daga maganar mutane inna ma huwa tasbihun abun da yake cikin sallah tasbihi ne wa takbirun da kabbara wa qira'atul qur'an da katun qur'ani bai ambace shi ba amma dai ka san ya gane cewa da shi ake cewar yawa in an zo ba a so mutum yayi wani magana in ba wannan magana ba hadisin da zamu karanta na gaba yana magana akan haka cewa suna magana daɗin wa an zai bin arkam radiyallahu anhu annahu qala kunna inna kunna la natakallamu fi salati ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi hatta nadalat hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nahina 'anil kalam muttafaqun alayhi wal lafz lil muslim wa an zaid bin arkam daga zaid dan arkam radiyallahu anhu Allah kara masa yadda annahu qala yace in inna kunna da na takallamu lalle mu mun kasance muna magana fi salati a cikin sallah ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi tsiyara mai jalal subata gare shi yukallimu ahaduna sahibahu ɗayan mu zai magana da abokinsa bi hajatihi akan wata bukatarsa kuma muna sallah duka hatta nazalat har sai Allah madaukakin sarki ya saukar da hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salatul wusta ya kuma sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tsaya domin Allah kuna masu wato yin shuru masu yin kunutu fa umirna bi sukuti sai aka umurce mu da mu shuru wa nuhina anil kalami sai aka hana mu mu yi magana muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka hadu akan wannan hadisi wal lafzu lil muslim amma lafazin na muslim ne to a wannan hadisin zaid bin arqam radiyallahu anhu ya ga mana cewa sun kasance dakan suna magana in ana sallah mutum zai magana dan uwansa akan wani bukata su ta tadi kuma sallah ke sai da Allah ya saukar da ayar cewar hafizu ala salawati was salatul wusta ku kiyaye waɗannan sallolin da sallah ta tsakiya sallar la'asar kenan kamar yadda hadisai suka tafi tafiya akan cewa ita ce sallah ta tsakiya sannan wa qumu lillahi qanitin ku tsaya wa Allah kuna masu kunutu kunutu anan shine kuna masu yin shiru ba kuna masu yin surutu ba saboda haka sai ce sai aka umurce mu da mu shiru aka hana mu yin magana to malamai sun yi magana akan magana a cikin sallah malamai sun tafi gaba daya sun yi ijima'i cewa duk wanda ya magana yana sallah da gangan shikenan sallarsa ta ɓaci wannan kan babu wani wanda ya saba ne a ciki gaba ɗaya malamai sun yi ijima'i in dai mutum ya yi magana yana sallah da gangan to babu wannan sallah sai dai ya sake wata yana sane ya yi magana ko ba maganan ya yi ta don gyaran sallan ba ne sallah ta lalace amma idan ya yi magana da mantuwa ko da jahilci ko ala tilas aka tilasta shi yana sallah sai da ya yi magana to a nan a wajen imamu abu hanbal ya ce har yanzu sallar ta ɓaci shi a wurinsa ce har yanzu ta ɓaci ko da jahilci ko da gangan ko na mantuwa ya yi sallar ta ɓaci har yanzu nan babu kawai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hujja da wannan hadisi da makaranta yanzu cewar kar mutum yayi magana idan yana sallah amma saura irin Imam Malik da Imam Shafi suka ce a'a bata ɓaci ba in dai yayi magana da mantuwa ne suka ce ai bata ɓaci ba alqur'ani ya ga mana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na saboda haka Allah ba zai kama mu da abin da muka manta ba ko kuma muka yi kuskure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a an dage wa al'umma ta abinda suka aikata na mantuwa ko na kuskure na ko kuma abinda aka tilasta su akai suka yi to saboda haka su sauran mazahib suka ce a idan dai ala tilas ne yayi magana to shikenan sallah bata baci ba amma idan yana sai yayi magana sallah ta baci sannan malamai sun yi bayanin cewa da aka ce in yayi magana dan gyaran sallah to nan ma ba an ba da kofa wai a ta yin magana ba ne in maganganun suka yawa sallan ta ɓaci liman ne ya tambaya yaya ne ne sallanmu to sai a samu mutum ɗaya sai a amsa masa shi kenan amma wani ya ce kai ai kaza kaza wancan ya ce a a ai kaza kaza wancan ya ce ai kai kai shi kenan to sallan ta lalace amma magana don gyaran sallah ɗin ɗaya biyu baya ɓata sallah baya bata sallah sannan wanda kuma yayi akan ganganci kuma yayi magana to sallarsa ta lalace shi kam sai ya sake wata amma in mantuwa ne ko jahilci ne jamhur sun tafi akan cewa sallarsa bata ɓaci ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاه وعن ابي هريره رضي الله عنه daga sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tasbihu lirrijali yin tasbihi ga mazaje wa tasbiqu linnisa'i yin tafi kuma ga mata muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisi za da muslim muslim ya kara fi salati a cikin sallah wannan hadisi na sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda ana karantar da mu cewa idan an zo ana sallah wata alama da mutum zai iya yi wanda bata bata mata masa sallah ba namiji shine yayi tasbihi wa limamin sa idan limamin yayi kuskure sai ya masa tasbihi yace subhanallahi sannan mata kuma in mata ne suke bin limami to su kuma za su masa tafi ne tafi za su masa ba subhanallahi za su masa ba tafi za su war ya gane cewa yayi kuskure saboda malamai suka ce ita mace muryanta al'aura ne idan ta ce so ta ce subhanallah wata kila ga wani subhanallah na ta sai hankali wani ya tashi in ta faɗa da bakin ta aka ce saboda haka sai aka ce ta yi tafi kar ta faɗa da baki amma shi namiji ce subhanallah kaga anan ana maganan ana sallah jami'i har tare da mata din kenan sannan malamai sun yi magana a cikin irin tafin da za ta yi ma wanda irin tafi ne za ta yi da aka ce ta yi tafi za ta hada cikin hannun dama da cikin hannun hagu ne ta tafa shi haka tap tap ko kuma ya za ta yi wasu sun ce ba a so ta yi wannan tafin ta sa tafin tafin hannun dama da na hagu ta hada su yayi kashi kashi nan ba wani ake nema ba an ce yatsu ne na hannunta yatsun hannunta ne za ta buga akan ɗaya hannun shi ne tafin da za ta yi ba hannun ba ne za ta hada shi ta yi rap rap an ce ta yi tafi ta ta yinsa ba haka ba sannan kuma wannan a wajen sallah ne idan ana sallah tare da mata kuma aka yi kuskure su suka fahimci haka sai ta yi haka sannan idan mace tana sallah da yin wanta mata ne to ba za ta yi tafi ba subhanallah za ta yi amma idan tana sallah da maza ne to nan ne za ta yi tafi sannan a mazan imamu malik ma fa imamu malik ya tafi akan cewar to ba za ta yi wannan tafin ba gaba ɗaya ma shi aurinsa ba za ta yi ba ba za ta yi tafi ba ya kama hujja da cewar yadda za a fitina da maganan da aka hana ta yi na yin tasbihi haka za a fitina da kuma tafinta idan ta yi shi to saboda haka kai ma namiji za ka yi tasbihi wa liman idan kana binsa iya abin da ake nema a wurinka kenan kar ka wuce iyaka idan Allah sa ya gane shi kenan karka ce subhanallahi liman bai gane ba ka sake cewa subhanallahi liman bai gane ba ka ce kai haba kaza abu kaza aka yi dai a a karka yi wannan ya tasbihi za ka yi abin da ake nema kenan sannan kuma ba a yin iftitahi wa limami idan ba ya nema ba liman ne ana binsa sai karatu ya makale kai ko ka iya karatun kawai shikenan sai ka kama a ba saka ka ba sai ya nemi a buɗa masa sai a buɗa masa kaga wani a garin iya yi kenan sai ka je ka sake rudar da shi ba a son irin wannan amma akwai yanayin da zai yi wanda zai nuna cewar eh yana so a tuna masa to sai a tuna masa to haka ko maganar tasbihin ma an fi so a yi shi a cikin nutsuwa saboda idan misali aka ɗauka du masallaci subhanallah subhanallah sai rasa me zai saboda haka in aka samu mutum ɗaya ko mutum biyu suka masa tasbihin ya isa kada ji an ce maza su yi tasbihi kowa kawai ya kama tasbihi a cikin masallaci sai ya rude ya rasa ma me yake faruwa to saboda haka musulunci yana da tsari a cikin sallah idan abu ya kama na kuskure to wanda yake kusa da liman ya masa tasbihi shikenan ta tsaya sannan idan liman ya karatu ya makale masa wanda yake kusa da shi ya fahimci cewar yana buƙatar a buɗa masa sai ya buɗa masa shikenan sai ya ci gaba da yi wa an mutarab bin abdullahi bin shikhairin an abihi qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi aza wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali min al-bukai أخرجه أحمد والأربعة إلا ابن ماجه وصاه ابن هبان آه وعن مطرب بن عبد الله لقى مطرب بن عبد الله آه آه بن شخير أي شخير أنا أبيه لقى بابنسا قال يا شي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ناقا النبي صلى الله عليه وسلم سبت أغريش أنا صلى وفي صدره آه azazi uh, azizun ko Azi, azizun nam ka azizil mirjali ya ce a ƙirjinsa kuma na ji ƙirjinsa yana tafasa kamar yadda tukunya take yi sautin irin sautin da tukunya tana tafasa to haka na ji ƙirjinsa yake yi milar buka'i na daga kuka a karajahu ahmad imam ahmad ya fidda wannan hadisi wal arba'a da malaman hadisi guda hudu ashabu sunani kenan illa ibn majah amma banda ibn majah wasahu ibn hibban ibn hibban kuma ya inganta wannan hadisi to wannan hadisi kuma yana magana ne akan kushu'i kaga shi ma wata alama ne a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kirjinsa yana yin sauti kaman sauti an dora wani abu akan tukunya yana tafarfasa haka ake ji kirjinsa yana yi azazizul mirjal na daga kuka da yake yi na kushuri a cikin sallah to malamai suka ce kuka da mutum zai yi na kushuri a cikin sallah saboda tsoron Allah ya yi to wannan an riga an yafe masa ba za a kama shi da cewar yana yi ba yana irin wannan ba amma kuma idan kuma mutum ya yi kuka a cikin sallah ba na tsoron Allah ba ne to wannan kuma ya yi laifi in yi wasa ma zai samu zunubi kai ne an zo ana sallah haka kawai saboda kaga jama'a sun taru alhaji wane ya zo wane ya zo kawai sai ka fashe da kuka abuka ka ta zamba da kuka ana sallah din a ce haba ai liman kan tsoron Allah kaman yaya kuka kawai yake ne ana ta ana ta sallah to kaga irin wannan ba shi yake nufi ba akwai kuka da mutum zai yi wanda wannan ana ji an san cewa daga cikin zuciyarsa ne abu yake fitowa ba daga bakinsa ba to irin wannan an riga an yafe mutum ko da ana jin kaga yanzu anan ai jikin kirjin anisalama aka je sai aka ji aka ji wannan sautin ba wanda duk wanda yake cikin masallacin da yake jin sautin wannan kukan ba to saboda haka kar a mai da abun abun wasa an ce ana so a yi kuka a cikin sallah ba tsoron Allah ka bane ba komai ba haka kawai saboda kai ma a ce akwai tsoron Allah ka kai ta fashewa da kuka kana kwara ihu a cikin masallaci ka ce wai kushu'i ne a'a ba haka ake nufi ba ya kasance yanayinka ne ya kai da za ka yin wannan kushu'i din wannan tsoron allah zai zo cikin zuciyanka وعن علي رضي الله عنه قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه wani ali radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah kara masa yadda kala ya ce kana li ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalani lalle ni tare da ni a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ina da mashiga guda biyu fa kuntu idza ataitu huwa yusalli tanahan hali lalle na kasance idan nazo masa yana sallah to tanahan hali sai mini gyaran murya min numfashi haka rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ne rawahu wannan hadisi wa ibnu majah da kuma ibnu majah to nan kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yana sallah idan wani ya shigo masa to yana masa gyaran murya kenan ya masa irin mhm din nan ya saurara ya jira har sai ya idar to saboda haka wannan yana wannan alama ce da idan ka a cikin sallah babu laifi kana sallah wani ya zo kuma ya gagara gane me kake ciki to zaka masa gyaran murya ya fahimci cewar sallah kake ya jira ka amma kuma kar ka masa wata magana ko kuma ya fidda harafi cikin abin da zaka faɗa kar ka yi a garin gyaran muryan ka yi abin da ya yi kama da harufa ba a son yin wannan kawai dai ka masa yanayin da zai gane cewar fa kana yin sallah ne saboda haka wannan shi ma baya baya bata sallah ga mai yin sallah idan yayi yayi gyaran murya ga wanda yake sauraron sa na'am وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبصدق كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه نعم وعن ابن عمر رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله دد سو قال ياچه قلت لبلال ناچه بلال كيف رأيت النبي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم yaya ka gane sallallahu alaihi wasallam yake mayar musu hina yusallimuna alaihi yayin da suke masa sallama wa huwa yusalli shi kuma yana sallah kale yace ya kulu yana cewa hakaza yana aikatawa kamar haka wa basu da kafahu sai bude hannunsa hakan nan yake musu yana sallah suka masa sallama sai musu haka akarajahu abu dauda abu dauda ya fidda wannan hadisi wa tirmizi da tirmizi wa sahahu kuma sun inganta shi to anan wannan hadisin yana magana akan cewa idan mutum yana sallah wani ya zo ya musu sallama to ba zai amsa masa ba sai dai ya daga masa hannu ya nuna musu cewar yana sallah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu sai ya mika musu hannu ya daga musu hannu ya nuna musu yana sallah duk da a cikin musulunci a malaman na gani sun kawo wasu bayanai cewa ba a so mutum kai ta daga masa hannu ba kamar sallama ba in ka ga mutum kamar sallama haka aka fi so idan kana kusa da shi saboda ba a son kawai haka kuma yanzu duk al'adarmu ya koma haka din in mun ga mutum sai dai mu daga masa hannu kuma ba mu cewa assalamu alaikum to ana so ka daga hannun kuma kamar sallama ne in ba a cikin sallah bane in a cikin sallah ne kuma yazo yayi sallama ba za ka ce wa alaikum salam ba a sai dai ka daga masa hannu kawai ya jira kana sallah idan ma misali bai ganka ba in ya ganka kuma ya ga sallah kake yi to ka ci gaba da sha'aninka wannan shagalin shi ma baya bata sallah idan mutum yayi wa ana bi da qala radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamil umamata bint zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alayhi wa li muslim wa huwa ya'ummu an-nas fil masjid ah wa ana bi da. daga abi katada radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli annabi ya da min Allah tabbata a gare shi ya kasance yana sallah wa huwa hamilu umamata bintu zainab sannan yana dauke da umamatu yar sayyidatina zainab fa idza sajada wada'aha idan yayi sujjada sai ya ajiye ta wa idza qama hamalaha idan ya tashi sai ya dauke ta mutabakun alaihi bukhari da muslim sun hadu kan wannan hadisi wal muslim a ruwayan muslim kuma wa huwa ya ummun nasa fil masjid kuma alhali yana jagoran mutane a cikin masallaci yana limanci kenan to wannan hadisin yana karantar da mu wata alama da shi ma in ka aikata a cikin sallah sallar ka bata baci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma yana daukan umamatu yar sayyidatuna zainab yassa yar a asib bin rabi a ita sayyidatuna umama kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukan ta ya dora ta kan kafadansa kuma shine liman shi yake jan sallah din idan yazo zai sujjada sai ya ajiye ta idan ya dago daga sujada sai ya dauke ta to saboda haka wannan harka din bai bata sallan ba shi yasa wannan ruwa aka ce kuma shi yake jagoran mutane sallah to anan ana nufin cewa waɗannan irin wannan harkat din idan mutum yayi a cikin sallah sallarsa bata ɓaci ba yarinya ce ta zo za ta fada wuta kai kuma kana sallah kana ganin ta za ka bari ta fada a za ka jawo ta wani abu ne zai faru irin waɗannan abubuwa shi yasa malaman suka kasa mana harkat ɗin wato irin motsin da mutum zai yi a cikin sallah wanda sallan ba za ta ɓaci ba ga dai hadisi na ƙasar nan bari mu karanta sai mu yi bayanin waɗannan yanayi ɗin a wani abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصحاه ابن هبان وأنا أبي هريرة رضي الله عنه daga sai na hura Allah kara masa yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsada mace Allah sabata gare shi ya ce uqtulul aswadaini fi salati ku kashe bakake guda biyu a cikin sallah alhayyatu wal aqrab wato kunama a maciji falakarar da kuma kunama a karjar al'arba malaman hadisi guda hudu ne suka rawaito wannan hadisi fasahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi to wannan shi ma harkat ne da mutum zai a cikin sallah ya ga maciji gashi nan ya danno ba zai ce a sallah nake yi ba ko ya ga kunama ga nan ta taho ba zai ce a sallah nake yi ba yana sallah amma kuma zai kashe su to saboda haka malamai sun kasa irin motsin da mutum zai a cikin sallah wanda kamar haka na ɗaya suka ce akwai alharkatul wajiba motsi na dole dole ka motsa kamar ya kenan mai sallah ne yana sallah ma ba kallon alƙibla yana sallah ba kallon alƙibla to saboda haka a zo a gyara masa kamar makaho kenan wanda baya gani ko eh saboda haka sai a zo sai a gyara shi a seta shi ya dawo kalli alƙibla to wannan motsa wanda zai iya juya kalli alƙibla din wajibi ne na dole ne wannan motsin dole ya yi shi ya fuskanci alƙibla babu laifi a ciki sannan akwai motsin da mutum zai yi a cikin sallah na mustahabbi wanda ba na wajibi ba misali an fara sallah din ka zo kana sallan sai wani ya fita wani laruri ya sa wani ya fita a sahu to ga kofa to ko ka shiga sallah ka shiga ka cike wannan kofan babu laifi a cikin wannan ka shiga ka cike wannan kofan da wani ya bari shi wannan musahabi ne sannan sai motsin da kuma makaruhi ne ba a so mutum ya shi a cikin sallah shine ka motsa dan kaɗan ba tare da wata bukata ba sai dai inda bukata ya zama dole sai ka motsa amma in babu ba a son wannan sannan sai ko motsi wanda na haramun ne ka yi motsi sosai kana cikin sallah ko ba laruri ba ne haka kawai ka ta motsawa ka tashi a nan ka koma can ka shiga can ka fita can ko ba dalilin komi to wannan shi haramun ne sai ko motsi wanda ya zama na halal shi ne na wannan hadisi da makaranta yanzu shi mubahi ne shi ne motsi ɗan kaɗan saboda bukata yarinya ce uwa ce tana shayar da ɗanta ko ‘yarta ‘yar za ta faɗi ko yaron yana kuka ko menene ta ta ɗauke shi ta yi menene wannan duba laifi kaga kamar wannan yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan ta in ya tashi sai ya ɗauke ta in ya zauna sai ya aje ta to saboda haka idan uwa tana tare da ‘yarta kuma ‘yar ta kasance tana cikin a yanayin reno ana renon yarinya tana kuka da sauransu za a iya ɗaukanta sannan za a iya ajiye ta wannan abin da za a iya yin sa saboda haka waɗannan yanayuka ne da ya zama na dole amma in ba su ba ba a so mutum ya yi motsi a cikin sallansa sannan kamar yadda muka sani ana so mutum ya zo zai yi sallah ya kashe wayarsa wannan shi ma harkat ne yau ko kuma ya sa ta silent ko ba ya kashe ta ba ya sa ta silent ya sa ta shuru ne ma'ana yadda ba a jinta kar ta kada kar ta yi to amma muna da muna da wannan da shagala za ka gani da ladani da liman da kowa jama'a a sa waya a shuru a kashe waya a yi waye amma ana fara sallah sai ka ji wayan wani ta ɗauka kuma tana ta yi to lokacin da aka kira kan nan bayan an riga an shiga sallah shi ma motsi ne za ka yi wanda baya cikin sallah amma ba zai bata maka sallah ba kai sauri ka ɗauko wayar ka kashe karka ce ai yanzu kan na riga na shiga kuma mi zan yi to wannan mi za ka yin in ka bar jama'a suna ta jin ƙara wayan kuma kaga ya aiki ya lalace wani abun ka kaje ka saka ma wani zai tada hankalin mutane wataƙila da liman da mamu kowa sai hankalin sai koma kanka to in an samu matsala har ka shiga sallah sai waya ta yi ƙara to ka ɗauko wayar ka kashe wannan ba zai ɓata maka sallah ba sai kai maza ka ɗauko ka kashe wayan ka ta ci gaba da wannan ƙara ɗin amma da abin da aka fi so shine kafin ka shiga ma kafin ka shiga sallah ka kashe wayanka ko ka sata a shiru yanda ba za ta yi karan ma har a idar haka ko yanayin da za a sa wayan ko kiran ka ake ma ba za a ji ba ko in gari ka sata a silent ba wanda zai ji har a gaba to saboda haka kar ka bari akwai mutane da yawa suna bari zaka gani mutum ana kiransa ana a cikin masallacin kuma yana ji ba zai dauko wayar waya kashe ba ko shi sallah yake ka bata sallar ka ka bata sallar mutane kamar sallan kowa ai waye ne zai ce shi kunne sa to shi yake bai je wannan karan abun naka ba lokacin da ya shigo kowa zai ji to saboda haka wannan aikin wannan harka din baya bata sallah ka zo kana sallah sai waya ta kama kara to ka kashe wannan kara din baya bata wannan sallah din to ina ga dai wannan shine karshen babin kuma za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a